من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر Ubangiji yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ce masa inna mune in ji Allah wato nunul azamati Allah yake magana yana ce mune saboda girmansa ba nunin jam'i ba ne, inna muni a baina kalkausar muka ba ka alkausara, alkausara wani tafki ne, Allah ya rai wa annabi sallallahu alaihi wa sallam a lahira wanda jama'ar su za su sha wannan ruwa na alkausara Allah ya shayar da mu. Kuma nan kausar har yanzu alheri mai yawa shine kausar. Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wa sallam alherai masu yawa ya tara masa duk abin da ya bawa annaba ya tattara ya bashi a lokacin da aka kistanto mana kistoshin annabawa cikin suratul an'ami da aka gama sai aka ce maka fabihude aka ce masa fabihudehu muktabi mun tara maka dukkan shari'o'in annabawa da mujizozin annabawa da asiran annabawa da hasken annabawa duk mun tara maka sallallahu alaihi wasallam sannan bayan haka da manzon Allah ya zama shine khatimun nubuwati ya cika annabci to sai aka sake bashi waliyai waɗanda suke masu ci gaba da ayyukansa har tashin duniya masu ɗari su ma ɗari uku ne da goma sha uku kamar yadda annabawan da da suke da shari'a su ma ɗari uku ne da goma sha uku Allah ya ba shi alheri mai yawa shi ne mai ceton dukkan kowa in an je lahira ceto zai gagari dukkan annabawa sai an zo wajensa ya ce ana laha ana laha ana laha sallallahu alaihi wasallam fasalli li rabbika wanhar tunda Allah ya maka wannan babban alheri abinda za ka yi kai wa Allah sallah ta godiya wanhar ka soke taguwa in sallan idin lahiya ne wannan sura a makka take lokacin babu sallan layya amma shi Allah da farko da ƙarshe da gaba da baya duk ɗaya ne a wurinsa yana ba shi labarin abin da zai faru gaba inna shani aka maƙiyinka ya rasulallah huwa al-aktar maƙiyin manzon Allah shine Allah ya yanke albarka Allah ya yanke masa albarka ya yanke masa baya duk makin annabi baya da albarka duk makin annabi Allah ya yanke masa baya wannan wannan taro da kuka gani yau dai ya ishe ku izina ya ishe ku wa'azi taro ne na masoya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wanda kuke ganin girmansa wanda suke gani sun fi son su akan rayuwarsa akan rayuwarsu masoya annabi ne suka taru a nan ba wanda ya aika musu da kuɗin mota ba wanda ya ba su masauki sun zo ne sun zo ne don saboda girman annabi sallallahu alaihi wasallam saboda a rike annabi a rike annabi a rike soyayyar annabi duk wani abun da zai raba ka da soyayyar annabi ka rabu da abin inna sani aka maki ka ya rasulullah huwa al-abtar shine mai yankakken baya
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لوكة لكافر مكة سكة من دون الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su daidaita da shi da su about ya daina zagin dodannin su ya daina faɗin maganganun da yake cewa in an mutu za a tashi su kuma za su daidaita da shi su girmama Allah ubangijinsa shine Allah ya bashi umarni yace kul ka gaya wa kafurai kace musu ya ayyuhal kafirun ya ku waɗannan kafirai la abudu ma ta'budu ni ba zan bautawa abun banza da kuke bauta masa ba wani Allah kace ka gaya musu ba za ka bautawa wani Allah ba la abudu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد na sani ku kuma ba za ku bautawa wanda nake bautawa ba wanda yake shi ne Allah wala antum abiduna ma abud wala ana abidun ma abattum ni ko ba zan bauta wanda kuke bauta na dodo ba wala antum abiduna ma abud ko kuma ba za ku bauta wanda nake bautawa ba lakum dinukum waliya din ku rike naku addini na tsafi ni ina rike da addini na na Allah ina rike da addini na na Allah kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu la a'budu ma ta'budun قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين wannan shine hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fassarawa annabi yana cewa man qala ya fi ya kafiru faqad ba'a biya ahaduhuma duk musulmin da ya faɗa musulmi dan uwansa kafiri sake ɗayansu ya zama kafiri wannan suran ne wannan hadisan suke fassarawa misali yanzu idan mutum ya zo nan ya hango mu wanda ba shi da ra'ayin mu ya ce mana yau kafirai suna taro ne a stadium sai mu ce mu ba kafirai bane la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ce to la abudu ma ta abudu to ni dai ba na bauta wa wanda kuke bauta masa sai mu ce masa ai wanda muke bauta masa shine Allahu akbar la abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma abud na tabbata ku ko ba za ku bauta wanda nake bautawa sai mu ce masa in dai ba Allah ne ba ai ba mu san shi balle mu bauta masa wala antum abiduna ma abud wala ana abidun ina ga muku ko ba zan bauta wanda kuke bautawa ba lakum dinukum waliya dini kuri addinin ku ni na rike nawa kaga kenan idan mutum ya ce mu mu rike addinin mu shi ya rike nasa kaga addini ya rabu kenan
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا Ubangiji yana ba yana ba manzon Allah labari da sahabbai lokacin komawa lahira yayi domin lokacin da aka lissafa surori suka cikin da uku sai aka iza ja'a iza ga kalmunafiquna kenan iza ja'a jaruha sai yanzu ko lokacin tafiya ya yi bayan manzo Allah ya hajin bankwana ya dawo aka saukar da wannan sura tana ba da wannan labari idza jaa nasrullah idan dai nazara ta ƙarshe ta zo domin nazara iri uku ce akwai nasrun qarib akwai nasrun mubin akwai nasrullah nasrun qarib shine wanda aka saukar lokacin hudaybiya lokacin da aka dawo daga hudaybiya ba a samu shiga makka ba aka yi masa alkawari nasrun min Allah wa fathun qarib wa bashiril mu'minin sannan da aka samu fathu makkata sai aka ce inna fatahna laka fathan mubina yakraka Allah ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yansuraka Allah nasran aziza wannan shine fatahu na biyu a fatahu na uku na ƙarshe shine lokacin tafiyar manzon Allah ya yi kenan aka saukar da wannan sura tana cewa idza jaa nasrullahi inda nasara Allah ta zo wal fathu aka samu fatahi mutane suna zuwa gari da gari suna musulunta gari da gari da ana neman su har ana jihadi ana yaki yanzu ko su da kansu suke kawo kansu in ka ga ta faru jama'a suna zuwa jama'a jama'a ko ina mutanen gari kaza sun zo musulunta mutanen gari kaza sun zo musulunta mutanen gari kaza sun zo in ka ga haka wa ra'aita an-nas yadkhulu fi afwajan fasabbi bihamdi rabbika wastaghfiru kai ta tasbihi kana godiyar ubangijinka kana yin istighfari domin an ce masa wa bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin ka bauta ubangijinka har lokacin da mutuwa ta zo to shin in dai aka ga haka din to abun a lokacin tafiya din yayi kenan wastaghfiruhu innahu kana tawwaba a maganar istighfari Allah yana bin manzon Allah da yin istighfari kullum gashi har karshen kwanakin zai yana ce masa wastaghfiruhu istighfari kayan annabawa ne kayan sahabbai ne kayan bayin Allah ne kayan waliyai ne duk wanda yake so ya riski darajar bayin Allah ya yawanta istighfari yawanta salatin annabi ya yawanta la ilaha illallah kamar yadda kullum muna sallah muna ce ihdinas siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim Allah ka jiyar da mu hanya madaidaiciya hanyar waɗanda kai musu ni'ima minan nabiyyin was siddiqin was shuhada was salihin dukkan suna istighfari istighfari maganin zunubi ne amma annabi da yake baya da zunubi istighfari yana da fa'idodi fiye da abu ashirin Allah ya lissafa a Qur'ani saboda su ne annabi yake istighfari kaman cewa wa tubu ila jami'an ayyuhal mu'minuna ya ku mu ne gabaci ɗaya na gayyace ku zo ku tuba mini to in an kira mu ne gaba ɗaya annabi shine a gaba saboda haka yake yake istighfari innahu shi Allah kana haka yake tawwaban mai karban tuban bayinsa ne manzo Allah bai taba yin laifi ba baya iyawa Allah bai halice da yayi laifi ba amma ya Allah ya hore shi ya ta istighfari domin mu koyi da shi a cikin hadisin muslim riwayan agharul muzani manzo Allah na cewa ya ayyuhan nasu استغفروا الله ثم توبوا اليه واني لاستغفر الله في اليوم 100 مره يا mutane kada ku sake da istighfari ni din nan ma da mana zunubi na kan istighfari dari kullum sallallahu alaihi wa sallam dole ka rike istighfari istighfari wata rana waɗansu mutane sun zo fadin sai na hasan ɗaya ce abin da ya dame na zo wurinsa ka ba ni fa'ida zunubai sun bin yawa me zai yi hasan ya ce ka je kai ta istighfari ya ta yi sai wani ya zo ce ni ko abin da ya dame ni garin mu ba a samu ruwa ruwan sama ya dauke ka ba wa wanda ya mu je mu roƙi Allah Allah ya ba mu ruwa yace ka je ka tare mutanen ka ku istighfari eh shi ya tafi da ya tafi kuma sai wani ya zo yace ni kuwa na sha fatauci na sha fatauci har yanzu ba samu kuɗi ba ka bani addu'a roƙi Allah Allah ya bani kuɗi yace ka je ka yi istighfari da ya tafi wani kuma ya zo ya ce ni kuma abin da ya dame ni na auri yan mata na auri masu goyo don na haihu ban samu haihuwa ba ka bani abin da zai roƙi Allah in samu haihuwa ya ce ka je kai ta istighfari wani kuma sai ya zo to ya ce mu kuma a ƙorama muke shan ruwa ta ƙafe ka ba mu abin da za mu roƙi Allah ruwanmu ya dawo ya ce ku je ku yi ta istighfari wani kuma ya ce gonakinmu suna neman lalacewa saboda tsuka ko saboda wani abu ka ba mu roƙon Allah da za mu yi Allah ya yi mana bala'i a gonakinmu ita ku je ku yi ta istighfari da suka tafi sai almajiran Hassan suka ce masa mai gida mutane su zo daban-daban da ciwon su daban-daban kawo su magani ɗaya ya aka yi gaci ai haka yake a Qur'ani fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara mai zunubi ya samu yursilu sama alaikum midrara mai neman mai neman ruwan sama ya samu wa yumdidukum bi amwali mai neman kuɗi ya samu wa banina mai neman yaya ya samu wa yaqallakum jannatin mai neman garan amfanin gona ya samu wa yaqallakum anhara mai neman ruwa a koruma ya samu a rike istighfari da kyau بيجي سنواري بكي
الله الرحمن الرحيم تبت يدي أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد
تبت يدا أبي لهب وتب ما أغني عنه ماله وما كسب يصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد lokacin da aka umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azin farko da aka ce wa anzir ashirataka laqrabiyin ka fara wa'azi wa danginka makusata sai ya je ya haisafa ya kira dangin sa makusata ya banu hashim ya banu abdul muttalib ya banu ya bani abd manafin ya kira su ɗaya da sai suka yi taruwa suna ce muhammadu ne yake kira yana kan sama muhammadu ne yake kira yana kan sama da aka zo aka taru sai yace yanzu in na baku labarin ga yaƙi ya tinkaro mu garin nan za ku gaskata ni suka ji a tun da kake shekarar ka arba'in baka taɓa yin ƙarya ba kowa ya san ka Muhammadu Amin amintacce ne ba ka ƙarya saboda ka duk labarin da ka ba mu za mu yarda da shi eh to ni din nan Allah ya aiko ni in zo muku gargadi in kun yarda da magana ta za ku mutu ku tashi ku shiga aljanna in ba ku yarda ba Allah zai tashe ku ya kona ku a wuta to a ciki akwai dan uwan babansa shine Abu Lahab sai ya daga hannu ya nuna wajensa ya faɗi mummunan magana ke tabbar laka alihaza da aukana wai halaka ta tabbata gare ka saboda wannan ne ka kira mu mu ne za a ba mu tsoro da yaƙi muna da dukiya muna da samari sojoji shi da za a ba mu tsoro da yaƙi to dama sha'anin Allah da annabi idan aka yi annabi bakar magana annabi ba a tanka Allah ne yake rama masa kuma kuma saboda koya mana ladabi kul ya an ce kul ya ayyuhal kafirun ya an faɗi kul kul huwa Allahu ahad an faɗi kul kul a'udhu bi rabbil falaq an faɗi kul kul a'udhu bi rabbin nas an faɗi kul amma wannan da yake zagi ne za a yi wa dattijo wanda yake kuma dangin babansa ne babbansa ne ba za a ce masa kul tabbar yada ba ba zai sa shi ya zagi dan uwan babansa ba sai dai shi ya faɗa da kansa bai ce kul ba ce tabbat yada abi lahabin wa tabba yada abi lahabin hannayen abu lahabi guda biyun nan tabbar sun halaka shi ma kansa abu lahabin ya halaka ma gari an humaluhu wa ma kasaba wato dukiyarsa da yake cin kaho da ita din nan ba za ta wadatar da shi gaba da shiga wuta ba haka kuma ƴaƴansa da ya kasafin nan nasu ba za su wadatar da gaba da shiga wuta ba sayasla naran za ta lahab da sannu zai shiga wuta ma'abuciyar da barbaka nara za ta lahab ba shi kadai ba wa muratu hammaratul hatab haka matarsa ummu jamil ita ma mai daukan kayan itace din nan wato dukan sa manzo Allah itace da kiraruwa a kofar gidansa don don sharri to ita ma za ta shiga wuta fiji diha in ba ku santa ba ku rika lura akwai igiyar kaba a wuyanta ita ummu jamilin hammalatul hadabi din min masadin akwai igiya na kaba a wuyanta wannan mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ɗansa ƴaƴansa guda biyu sun aura saboda zumunta amma da musulunci ya zo aka saukar da wannan sura to sai matar abu lahabin sai tana ce muhammadu ya samu a waƙa mu ma za mu sa shi a waƙa sai ta faɗin miyagun maganganu take sai suka ce to ƴaƴansu su saki ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai suka saki ƴaƴan manzon Allah din su ne waɗanda sai na Usman ya aura ɗaya bayan ɗaya
bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفؤا احد
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد lokacin da kafirai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa shi kai kowa yana da dodonsa wai suna tsammanin Allah din nan wani dodo ne akwai masu dodon azurfa akwai masu dodon zinariya akwai masu dodo iri-iri kai kuma naka na menene na menene na zinariya ne ko na azurfa ko na menene Allah ya ce ka gaya musu qul huwa Allahu ahad ka ce musu Allah shi kadai ne qul huwa Allahu ahad Allahu samad Allah ina shi ne wanda kowa yake neman bukata a wurinsa lam yalid wa lam yulad mai aihuwa ba a haife shi ba walam ya kulla hukumu an ahad shi huwatu zati annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne Allah ya gaya masa huwa huwa aham ahadiyatu zati manzo Allah shi kadai ne yake da ikon ahadiyatu zati a cikin ahmadiyarsa domin tsakanin haya karamin ahadu da daldin ahadu in ka farkon sunan Muhammadu min jaye abin da zai fito sai Ahmadu zai fito Ahmadu shine babban sunan manzon Allah a fadan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai kai musu kara musu bayani wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa hu arrahmanur rahim ai ba Allah na ni kadai bane Allahn kowa da kowa ne Allahn komi da komai wa ilahukum ubangijinku ilahun wahid ubangiji ne guda ɗaya shi ne mai sama mai ƙasa mai komi mai koma mai komi mai kowa shi kadai wa ilahu kuma ilahu wahid la ilaha illahu babu wani abun bauta da gaskiya da cancanta sai shi ar-rahmanu mai gama kyauta a duniya ar-rahimu mai kebance mu'minai kyauta a lahira to da yake kulu wallahu ahad Allahu samad Allah dinan shine as-samadu wanda komai yana bukata wajen sa shi ko baya da bukata subhanahu wata'ala lam yalid bai aihu ba wa lam yurad ba haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahadun ahadun wani ba wanda ya zama kufuwan kini gare shi lahu gare shi subhanahu wata'ala
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقف ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد يا رسول الله ما زال أكوى مدينة abokan gabansa Yahudawa ba sa son zaman sa Madina to suna da sihiri sai abin ya zama istijiraji suka yi masa sihiri sai ya zo baya jin daɗin jikinsa baya jin daɗin jikinsa sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya sauka masa da surorin nan guda biyu wanda za mu karanta qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas falaqin tana somawa kul ga ya musu ya rasu daga kowa da kowa a'udhu bi rabbil falaq ina neman tsari da Allah ubangijin falaki min sharri ma khalaqa ina neman tsari gare shi ya tsare ni daga dukkan sharrin da ya halitta domin kowane abu shi ya halicce shi da alherin da sharrin duka shi ya halicce su domin sharrin hasigin idza waqaba da sharrin dare lokacin da yayi duhu Allah ka kiyaye ni wa min sharrin naffasati fil uqad Allah ka kiyaye ni sharrin masu tofa kulli su kulla su tofa kulli su kulla su sihiri Allah ka kiyaye ni sharrin su ومن شر حاسد إذا حسد Allah ka kiyaye ni sharrin mai hasada lokacin da ya hasada ita hasada ita aka fara wa Allah sako a sama da aka dawo duniya kuma da hasada aka fara yi masa sako wato da girman kai da hasada su ne babban abin sako da ake wa Allah akwai wata hikaya da ake cewa wa min sharri hasidin idza hasad wani bako ya je sai ya samu nasara ya samu shiga wajen sarki sarki yana kiransa yana hira da shi to sai waziri ya yi ji tsoron wannan bako karya karbe masa matsayinsa wajen sarki ya zai iya raba shi da wannan bako yayi yayi yayi bai samu dama ba sai ya gaya bakon bakon kwa gidansa aka saukar da shi ya gaya wa bakon ya masa abinci sai ya sa masa tafarnuwa da ya ci tafarnuwa sai ya dace na mance in gaya maka kai mai hira ne wajen sarki sarki baya son ya ji warin tafarnuwa na manta amma in ka je ka sa hannu riga ka rufe bakin ka in za ku yi magana sai ya je wajen sarki ya gaya masa bakon nan da kake hira da shi yana faɗa mutanen gari wai bakin ka yana wari ka dame shi da warin baki amma kai nesa da shi idan ya zo zai maka magana ya zo ya ɗata a gari wai ba shi yana wari amma sai kana so kai hira da shi to da bako ya je sai ya ɗauki hannu riga ya rufe bakinsa wajen sarki sarki ya ce to ashe abin da waziri ya faɗa min gaskiya ne har yana rufe hancinsa kada ya ji warin baki na to zan yi maganinsa nan da nan sarki sai ya jawo takarda ya rubutu a kai shi gari kaza a kashe shi a soɗe shi a zuba kaikayi a dawo min da shi shikenan sai aka ba shi takarda da aka ba shi takarda ya fito kofar gida sai ya tadda waziri waziri ya san shanin sarki idan ya rubuta takarda wato wata babbar kyauta za a bayar in ko wani abu ne daban sakatare ne yake rubutawa amma inda ya rubuta da harshe wata babbar kyauta za a yi sai waziri ya tambaye shi ya rubuta takarda yace sarki ya rubuta ni aike ni gari kaza yace a'a tunda yake kai bako ne ni zan karbe ka sai yace a'a ai ni aka aika ba karci a ai kai bako ne kai bako ne yayyai dai har ya kwace takarda a hannun bako shi waziri mazuwa zai tafi gare da aka bude takarda aka gani sai sarki ce ina sarkin dogarai ka zo ka cika aikin sarki sai ce menene a sarki ya ce wanda ya kawo takardar nan duka a sare shi a kashe shi a zuba kai kai cikin cikin sa a mayarwa sarki ya ce wallahi ba ni aka ba takardar ba wallahi ba ni ne aka ba takardar ba tabu dai ya ce wanda ya kawo takarda kuma kai ne kawo takarda sai aka kashe shi aka zuba kaikayi a cikin cikinsa aka mai da shi da aka mai da shi sarki ya duba sai ya ga fiska ba ta bako ba ce fiska ce ta waziri ba ta bako ba ce ta waziri ce sai kace a dubo mini bakon nan da ya saukar da shi gidan waziri yana nan suka ce kwana biyu dai ba maganin sa aka je aka samo shi in ɗauki hannu riga in ɓoye bakina kada sarki ya ji warin tabarruwa abinda muka yi da shi kenan sai sarki ya ce alhasadu ailun yaqtulu haƙi da qabla mahsudi ilayhi amma sun hasada da da adalci ake hasada tana kashe wanda ya yi ta samun ta kashe wanda aka yi wa saboda haka mutane su nisanci hasada duk bala'o'in da suke samuwa saboda hasada da girman kai yawanci suke samuwa ومن شر هذه الأهدى الله كي من شر هذه إذا هدنا
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي من الجنة والناس
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل يا رسول الله كفتا والدنيا كشي أعوذ برب الناس ina neman tsari a wurin Ubangijin mutane rabbin nafi, ina neman tsari a wurin malikin nafi, sarkin mutane Allah kenan. Ka ce, kana neman tsari a wurin ilahin nafi abin bautawan mutane, menene ake neman tsarin nafi ne da waɗannan sunaye duka, min sharri wasu wasu kan nafi, saboda Allah kiyaye ni da sharrin a Iblis shedan mai yin wasu wasi yana nokewa. A nan, wa'ancan bukatu da yawa ne amma suna ɗaya ya ishe su shi da rabbul falaki. Amma nan bukata guda ɗaya ke da yake ta shafi sharri shaidan, duk sharri shaidan da yake yi da ikon Allah, to sai aka kawo sunan rabbu, aka kawo sunan maliku, aka kawo sunan ilahu. Wannan kuma yana nuna mana tartibin rayuwar ‘yan Adam. rayuwar ɗan adam wato rabbin nafi Allah mai tarbiyyantar da mutane ya ɗauki abin da ba komai ba ne ya girmama shi ya mai da shi wani abu shine rabbu shine misalin a ɗauki gani a mai da shi ɗan adam a ɗauki ƙaramin almajiri a mai da shi babban malami a ɗauki ƙaramin talaka a mai da shi attajiri saboda tarbiyya a ɗauki ƙaramin almajiri mai karatu da allo in ya gama karatun da allo to sai miƙa shi gaba ya koma malikin nafi ya ajiye allo sai ya ɗauki takarda yana takarda yana rubutun takarda ya rubuta ƙur'ani da ka in ya gama ya fada cikin ilimi nan ma ta karatun takardu ɗin idan ya tsufa sai ya koma ilahin nafi ya ɗauki tarbiyya koma masallaci wato shine islam iman ihsan rabbu maliku ilahu saboda haka ne nan dai mun iso karshen surar nan wadda ita ce karshen alkur'ani amma kuma annabi ya ce in an sauka a sake tashi in an sauka a sake tashi alhalul murtai shine yanzu za mu soma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين dukkan godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamina ubangijin talikai duka والآلم اسم ماضي والديان من نوع الأعراض والآيان آلم duk abin da ba Allah ba shine alam ko menene alam alamar Allah kenan mai halitta ga halittu alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai arrahmanir rahim wanda ya gama kyauta a duniya ya gama kowa da kowa a kyauta a rahamaniya arrahimi wanda ya keɓance muminai da kyauta a lahira domin shi Allah Ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya zaɓi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi dukkan annaba tare da shi ya zaɓi sahabbai tare da shi da magadansu waliyai da ya zaɓe su sai ya ce wanar da wada halil anani wannan ƙasa na halicce da ne na shimfiɗa ta don talikai na annabi shi ne sayyidul anami shugaban talikai sai ubangiji yake wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abin da yake bayan ƙasa na haihi ne domin ku ku yan adam amma a cikin yan adam akwai wanda Allah ya ce ya la'ance su ne kafirai maƙiya annabi a wani wuri sai Allah ya ce قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق gaya wa duniya wa ya haramta kayan jin daɗi a duniya da arziki da jin daɗi da mulki na jin daɗi da arziki na jin daɗi da lafiya ta jin daɗi wa yace na hana ban hana ba sai dai komai yana da gejinsa inda in an wuce wurin zai zama cuta sai na kance tilka hududun layi fara ta duha daga nan yace kul man harrama zinata Allah akhraj al ibadi wanda Allah ya kawo duniya don bayinsa wa dayyibatu min rizqi da arziki mai dadi wa ya haramta ban haramta ba kul hiya ga ya musu hiya lil ladzina amanu bil hayati dunya ai kayan jin dadi da aka kawo duniya ma ba a kawo don kowa ba sai don muminai khalisatun yawmal qiyama wanda in an je lahira kam su kadai ne masu rahimiyya rahmaniya ta kowa da kowa ne amma domin su aka yi amma an je la'ira su kadai ne to anan sai abin ya buga misali kamar babban mutum ya babban bako masoyinsa shi babban mutum komi ya ishe shi babban bakon da ya zo sai ya sa aka yi masa yanke-yanke aka yi kayan kece da kayan shaye-shaye ya masa dina kowa da sunansa aka sa masa a gabansa aka ce aka gama da bakon da abokan zuwansa duk sun ci ya ishe su da wanda ya gayyan da waɗanda ya gayyato sun ci ya ishe su to sai aka ce to wannan abinci da yake yana da yawa a nemo almajirai aka nemo almajirai kuma suka ci ya ishe su da saura aka ce kai a nemo dukkan mamakin abinci aka yawo a gari aka samu masu yin abinci suka ci suka ci su ma suka rage sauran sai ake to yanzu kan sai a je a zubar a juji da aka kai juji aka zubar sai aladu suna ci karnuka suna ci agwagi suna ci kaji suna ci kadangaru suna ci su ma domin su aka yi ba domin su bari to shi ne shi wanda ba musulmi ba a jujin Allah yake cin abinci a kwatanin Allah yake shan ruwa to wannan kenan wane ne aka ce aka yi masa wannan gata mai bin annabi sallallahu alaihi wasallam wanne ne aka yi masa wannan mugun suna da tsinuwa makiyin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabbatar mana da soyayyen annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabbatar mana da soyayyen annabi sallallahu alaihi wasallam Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Allah shine sarki kowane lokaci amma ranar tashin kiyama an rushe mulkin duniya ba a riga an yi hisabi an nada mulkin lahira ba a lokacin shi kada yake kira li limanil mulkul yawm limanil mulkul yawm lillahi al-wahid al-qahhar saboda haka ake ce masa Malik Yawmiddin sarki ranar tashin kiyama ranar sakamako iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah kai kadai muke bauta ba mu hada maka komai wa iyyaka nasta'in wajen ka kadai muke neman taimako ihdina siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu babbar hanyar nan madaidaiciya ta annaba da siddiqai da shura da salihin wanda kai musu nima Allah ka kiyaye mu hanyar al-maghdubi alaihim yahudawa wara dalin kar ka shigar da mu hanyar waɗanda suke batattu Allah ya kiyaye mu hanyar waɗanda aka yi bishi da su Allah ya kiyaye mu hanyar batattu Allah ya ba mu hanyar mun yi illa war rasula ulaka ma alladina anama Allah alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما nan muka zo iyaka na wannan sauka ta wannan shekara saukan mu ta biyu kenan cikin shekara ashirin da bakwai nake tsammani alhamdulillah mun gode wa Allah wannan yana nuna ƙarfin musulunci kowa ya ga wannan taro yana nuna ƙarfin musulunci da isan alƙur'ani an taru don annabi don alƙur'ani sallallahu alaihi wasallama don annabi aka taru a nan don alƙur'ani aka taru a nan wannan ya nuna ƙarfin musulunci ba wanda aka aika masa da kuɗin mota ba wanda aka bashi masauki ko aka bashi abinci ko abin sha don Allah kurum aka yo Allah ta ta muku da alheri Allah ta ta muku da alheri muna godiya wa mutanen da suke taimaka mana kullun dare da rana rani da damana Allah ya taimake ku albarka annabi sallallahu alaihi wasallama duk wanda suke mana taimako ko suke mana taimako Allah ya taimake su waɗanda suka biya kuɗi aka sa wannan karatu a rediyo da wa'anne da wa'anne muna godiya wa mai girma gwamnan jihar zamfara gashi yana tare da mu da kuma mai girma gwamnan kaduna shi ma wakilansa suna tare da mu muna godiya wa gwamnan borno wanda ya aiko wakilansa masu ɗaukan talabijin shi ma Allah saka masa da alheri masu ɗaukan talabijin na suna nan muna godiya wa kamfanin AIT Allah saka musu da harori Allah ɗauka lamarinsu Allah ba su lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali muna muna kira muna muna godiya wa Federal Radio da talabijin hukumar talabijin da hukumar yan sanda da hukumar security muna musu godiya kwarai da gaske da masu zuwa suna ɗaukan karatunmu da masu watsawa Allah saka musu da alheri duk wanda ya taimako cikin wannan muna godiya wa sarkin zazzau wanda yake kula da shanin mu Allah saka duk wanda ya taimako a cikin wannan lamari Allah saka mu zahi Allah kiyaye mana addinin mu Allah kiyaye mana kasar mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya jama'a musulmi mu ci gaba da addu'a mu ci gaba da addu'a mu hada kanmu mu ci gaba da addu'a mu hada kanmu mu hada kanmu mu nuna karfin mu ba don mu cuci wani ba don mu kwaci haƙƙinmu Allah taimake mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam mu haɗa kanmu amma mu haɗa kanmu dukkan musulmin Najeriya dukkan musulmin Najeriya mu haɗa kanmu mu zama abu daya karkashin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam amma ina bakin cikin gaya muku akwai wani mutum mai tafsiri Sultan Bello wanda shi kullum zagin mu yake muna wai mu kafirai ne bayan ku an yi sulhu mun gode wa gwamnan Kaduna makarfi Allah saka zai wannan mutum mai tafsira Sultan Bello akwai lokacin da muka haɗa kai dukkan mu gaba ɗaya mutanen mutanen musulmi gaba ɗaya ba tare da lura da wasu ɗariƙu ko wasu ƙungiyoyi ba muka haɗa kai a nan Kaduna muka yi mitin muka je wajen mai girma gwamnan Zamfara ya tara mu muka yi mitin muka yi sulhu muka zauna lafiya muna shirin za mu je mu irin wannan taro a Kano mu yi shi a Bauchi mu yi shi a wani state da wannan mutum ya dawo ce shi bai yadda a haɗa kai ba in za a haɗa kai sai masu kyalle sun ceta kyalle sun jefar sai masu ganga sun jefar da gangan su tukuna haɗa kai wato wai masu kyalle yan tijjaniya wai masu wai masu ganga yan kadiriya to ina shaida muku za a yi za a gyara rijista kowa ya fito a gyara rijistarsa kuma lokacin jefa ƙuri'a kowa ya fito a jefa masa ƙuri'a kuma mun riga mun yi zuru har da yan izara amma banda na sultan bello banda shi ba ruwanmu da shi ba ruwanmu da shi ba ruwanmu da wanda yake da ruwa da shi domin yana ce mu kafirai ne har yanzu bai daina ba saboda haka shehu ibrahim yana cewa inna nulayinu taratan wa idza nasulu tahaqqaqat asfaru kulli yabani لا يعلم لا يعلم من يسب طريقنا فلدي يخبز مقبلي لساني بهذا كرمو kun lokacin jefa ƙuri'a ya yi mu jefa ƙuri'a wa waɗanda za su amfane mu ƙuri'a ka wuƙar ka ko kuma wanda zai yanka ka ya ci ko kuma wanda zai yanka maka ka ci ku kula da ƙuri'a ku mu haɗa kai mu haɗa kai mu zaɓi shugabanni mutanen kirki Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali albarka annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin ya kusa lokacin ya kusa to alhamdulillah kun san dai halin da muke ciki a duniya yau mu musulmi an samu a gaba duk duniya ta samu a gaba wai sunan mu wai terrorist amma sun gyara maganan daga baya Bush ko kwanan ba Bush ya kira taron shan ruwa a gidansa na musulmi ya kira taron shan ruwa a gidansa na musulmi shi Bush yana cewa shi ba yana faɗa da musulmi bane ba yana gaba da musulmi bane yana faɗa da terrorist wahabiyawa wanda ba su bar musulmi ɗan uwan sun zauna lafiya ba ba su bar yahudawa sun zauna lafiya ba ba su bar kirista sun zauna lafiya ba yace wahabiyawa su ne terrorist in ji bush saboda haka masu kafirta musulmi masu hana zaman lafiya duk inda muka gane su ba za mu haɗa kai da su ba amma waɗanda muka haɗa kai da su muka yi sulhu da su su sun san mun yi sulhu da su yi ta kokari ai ta addu'a ai ta addu'a ai ta addu'a Allah ba mu lafiya da zaman lafiya sannan kuma kamun mu sauka muna kiran duk wanda bai shiga ɗari da tijjaniya ba mai kokari ya shiga ɗari da tijjaniya duk wanda bai shiga ba ya shiga abin da ake yi cikin ɗari da tijjaniya istighfari wanda Allah ya umurni da shi har wanda baya zunubi annabi mu yana ga mun astaghfirullah yana ga alaikum astaghfirullah wastaghfirhu abin da yake bayan wannan sai salatin annabi Allah da ake wa ibada shine ya fara yin salati ya sa mala'ikun ya kira mu'mini inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima sannan sai la ilaha illallah wanda musulunci gaba ɗaya baya yi sai da la ilaha illallah eh amma shi wannan na sultan bello ya ce wai za su zaɓi shagabanni na kirki wanda za su cire kyalle a masallatai su cire ganguna a masallatai wai za su haɗa kai su zaɓi mutanen kirki a kwashe ganguna a masallaci a kwashe kyallaye a masallaci a bauta Allah shi ɗaya in ji shi ko ya shiga ya shiga ya shiga ya takara da kansa mu gani mana ya ga ƙuri'a nawa zai samu a cikin mutanen sa ba za su ta balle sauran mutanen mu duk mai son ɗariƙar tijjaniya ku daga hannu a baku ɗariƙar tijjaniya duk wanda ya shiga da so wanda ya shiga zan masa tajdidi wanda bai shiga ba ko yau zan bashi ɗariƙar tijjaniya ɗariƙar tijjaniya Allah yana son a yi yana son mai yi ya ce inna Allah hibbu tawwabina Allah yana son masu tuba sannan ya ce waskuri marabbika bukratan wa asila ka ambaci sunan ubangijinka safe da yamma yace inna hadi tazkira faman sha'a takaza ila rabbi sabila amma ba dole ba wanda ya ga dama ya dauki wannan hanya har zuwa Allah ubangijinsa saboda haka yana cewa واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون جهر من القول بالغدو والآثال ولا تكن من الغافلين sai ka zikirin Allah ubangijinka safe da yamma ba karka mai da kanka cikin gafilar rafkarannu wanda ba sa zikirin Allah yana cewa zir nafsaka ma alladhina yaduna rabbahum fil ghadati wal yuriduna wajha wala ta'du aynaka an tudu dunya hayati dunya wala timanna qalban dhikra tawaha wa kana amru furra to duk wanda ji wannan shar zan ga wa sharadi tariqa tijani an shiga ba fita ba fita kuma ba hada ta da wata dariqa dari kuma ne dari uku da goma sha uku ne amma ba har tijaniya da kowace dariqa ita kadai za a riga sannan kuma ba a zuwa ziyaran waliyai sai wanda suke cikin ɗariƙa duk waliyan Allah muna son su muna ganin girman su amma ko gidan babban mutum ka sauka ka sauka gidan wazirin zazzau ka fi karfin kai bara balle gidan shehu tijani ko gidan wazirin zazzau ka shiga ka sauka ka fi karfin kai bara balle gidan shehu tijani saboda haka ne ba a ziyara ba duk waliyan muna son su muna girma masu kuma kulawa da sallah da yin cikin jawabin dariƙar kar a ba kowa sai musulmi wanda ba san inda yake sallah ba san wane ne ba saboda haka aka sa sharadi dole sharadi yin sallah cikin jama'in jama'a ta samu in ba ta samu ba to kai kai kadai girmama iyaye da yin biyayya gare su sharadi ne yin jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a sharadi ne wazifa shi lazimi gashi na fila qur'ani ubangiji yana cewa wadkur rabbaka fi nafsika ka ambaci sunan ubangijinka kai kadai mu masu lazimi ba ma yin jami wa kun rabbaka fi nafsika kai kadai tadarruwan wa khifatan ka sa ladabi ka sa tsoron Allah in kana yi saboda haka sai mun yi alwala muke so malazi ko ba ma magana sai tadarruwan wa khifatan wa duna jahri min alqawli ko ba a bayyanawa bil gubi wal asali kuma ayi safe da yamma wala takum min ghafilin kar ka mai da kanka cikin rafkananu wanda ba sa zikirin Allah wannan lazimi kenan wazifa kuma ya ayyuhal ladina amanu qulu la zikran kaseeran wa sabbihu bukratan wa asilan a cikin hadisi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza marartum bi riyadi jannati fartahu qalu la riyadi janna qala halabu zikr idan kun wuce ana kiwo da zan aljanna ku shiga ai kiwon da ku aka ce nan da zan aljanna sai inda aka yi fage fage ana zikirin Allah shine wazifa saboda ga mu abin da muke yi duka zikirin juma'a kuma gashi a cikin suratul jumu'ati saboda ga abin da muke yi duka mu muna da hujja a cikin qur'ani sai dai abokan jayayyan mu ba su yi karatu ba mutum ɗalibi bai yi karatu ba zan kowanne ka'idodin musulunci ba ya wuce gaba ya ce ya fi malamai duka yana kafirta musa mutane to wahalar mu kenan da waɗanda ba su yi karatu ba ya ce ba ɗariƙu a musulunci ba a san ɗariƙu a musulunci ba gaskiyar da bai sani ba tunda bai sani ba tambaya mana fasaru ala zikiri gudu la ta'lamuna idan shiga ba a fita ba haɗa ɗariƙa tijjaniya da wata ba a ziyarar wasu wale zaune cikin ɗariƙa za a kula da sallah cikin jama'a za a girma iyaye musu ai musu biyayya jami'in wazifa jami'in zikirin juma'a in an samu yan uwa ba a shan taba lokacin da shehu tijjani ya sa wannan sharadi malamai suka ce wai ya haramta halal ya haramta halal Allah da ikonsa Allah yana zai bayyana karamar shehu tijjani a ƙarshen zamani yanzu duk duniya in ka je gidan mai za ka ta an rubuta no smoking no smoking no smoking ba mukaddami ne ya rubuta ba karamar shehu tijjani ta bayyana ba za a ce no sata no neman mata no shan giya no fashi da maka no smoking sannan kuma a ƙara tsoron Allah don a ji daɗin bin umarninsa a nisan abubuwan da hana waɗannan sharuɗa duk wanda ya ji su ya yarda duk inda yake na tashi da riga shehu tijjani ko ba samu hannunsa na karɓa ba bismillah rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin rahman rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد فاطمه الجنه وكاتب لما سبق آتي الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره والاسلام العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين لا يجحد لا باطل من الشوك الجاني wanda kuke ciki kuma na jaddada muku da riga shehu tijani Allah ya amfane mu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye wani kasar mu Allah ba mu lafiyar zaman lafiya ku kwatanta hankali banda fada banda ta da hankali banda ta da hankali za a sa mutane za a nemi mutane su fada a ƙasa don a samu biyan wata bukata to kar ku yadda ku kowace fitina ku ta addu'a daga nan har a yi zaɓe a yi lafiya har ba za a yi ma zauna lafiya Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ji mu Allah ji iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ba mu lafiya zaman lafiya da kwanciyar hankali albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah ya musulmin duniya gaba daya Allah ya musulmin Najeriya Allah ba mu lafiya zaman lafiya Allah ya mana maganin masu neman kashe mu Allah ya mana maganin masu neman karya mu masu neman karya mu Allah ya karya su masu neman danne mu Allah ya danne su Allah ya taimaki musulmi da musulunci Allah ya taimaki masu taimakon musulunci albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah lalata masu neman lalata musulunci albarka na sallallahu alaihi wasallam nan ne muka zo iyaka Allah sa haka ku da alheri duk wanda suka zo nan Allah ya musu bukata abin da kowa ke nema Allah ya bashi Allah ku koma gidajen ku lafiya albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali albarka na Allah ba mu lafiya da zaman lafiya ko hanyar gida ko wanke karanta zunulla 450 50 kuma ya karanta lagar jakun 66 ko hanyar koma gida da nufin Allah sa kasar mu ta zauna lafiya Allah biya mana bukata ya za a wanke gabanin mutanen kirki da wasan addini da wasu taimakon addini albarka annabi sallallahu alaihi wasallam hajjun Allah 450 lagar jakun 66 Allah ya taimake mu Allah biya mana bukata duk mai wata bukata sa Allah biya masa albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bakin mu wanda gwamnati mai dubu yayi ko Allah ka su koma gida lafiya ifirmar da godiya wajen mai girma gwamna Allah ba mu lafiya da zaman lafiya mun gode gwamnan zamfara Allah saka da alheri da karrama mu mun gode gwamna mai karfi ta aiko wakilanka mun gode sarkin